الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau goma sha tara ga watan azumi hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ɗaya kirgen kuma takwas ne ga watan march 2026 muna wannan masallaci na al'afat da ke cikin garin gombe a wannan anguwa tabu mai albarka mahaifata anguwan nasarawa muna roƙo allah ya ƙara wannan anguwa albarka wannan gari namu ya ƙara masa albarka wannan ƙasa tamu ta najeriya ya albarkace ta masu nufinta da sharri allah mayar musu sharrinsu a kansu wannan abin da yahudawa suke a duniya na haɗa guri samun rigingimu da tashin hankali wanda suke rudin ƙasashe suke yaƙar junansu su ba a yaƙi a wajensu amma za su haɗa mu yaƙi da juna ubangiji muna roƙo ka mayar musu da kaidinsu a kansu muna cikin suratul munafiqun jiya mun fara suratul munafiqun har mun yi aya biyar yau za mu tashi aya ta shida ana ta gaya mana halinsu da sifofinsu da ayyukansu wanda da haka suka ba wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wahala to yau za mu ci gaba daga wani irin hali nasu wanda Allah subhanahu wataala ya yi magana wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yadda suke suka nema musu gafara ko karka nema musu gafara ubangiji ba zai gafarta musu ba saboda babu neman gafaran a zuciyarsu sannan Allah ya nuna mana ba zai shirye da mutane fasikai ba fasikai ne wa'annan wayannan munafukan to Allah subhanahu wataala ce sawa'un alaihim astaghfarta lahum na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ina ga aya ta bayanta ma kaman bamu yi ba bamu yi wai za ka yi lahum ta'ala ba ko ita ma ta bayanta bamu kammala ba ina ga mun tsaya kan ya hasabuna kullu sayhatin alaihim ne to bari mu dan koma kan aya ta uku din cikin sifofin su mun ce Allah subhanahu wataala ya fada yake cewa wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum in ka gansu jikinsu yana yana yana jan hankalin mutane akwai attraction yana yana burgewa saboda suna ado har muka yi maganan ado ko hmm annan muku maganan sabuwar mota ba hmm wai yaqulu tasma'a liqaumi lihim inda za su yi magana maganan su sai ya dauke hankalinka haka suke haka kuma Allah ya sifanta su a cikin suratul baqara wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idha tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al hawtha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad wa idha qila lahu ittaqillaha akhadathu al izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam wa labisal mihad wannan sifan su kenan idan wa minan nasi man yujibu qawluhu akwai daga mutane wanda zancensu yake burge mutane sun iya magana musamman abin da ya shafi duniya ba magana ta lahira ba to kaga in yi asara in dai zancen duniya ne naka zai burge mutane ayan samu matsala ina ma a ce zancen duniya kake yi kana yi wa mutane wa'azi ne wa'azinka yana shiga jikin mutane ta ma su ba haka bane su wa iya kulu tasma li qawlihim zancen su yana burge ka kuma wallahi in ka duba yan duniyar nan yayan banza zaka samu suna da irin wannan surutu in baka san addini ba yanzu nan sai kaga suna burge ka alhali shirme ne ba abin da suka sani kaji mutum yana ta tu yana yanko maka wani turanci yana cewa Adam Smith ya fada a waje kaza wane ne ya ta kawo maka wasu abubuwa ya ta wasu analysis da ƙarya da bai san kan gadon su ba saboda ba shi da addini ba mahangar addini yake yi ba to sun san rayuwar duniya duniyar ma kuma kabita za ka samu sani ba siffan su ka annahum kutubun musannada kamar idan aka yanka kataki aka gyara aka aka jingine za ga sun burge ka amma kuma ba su da amfani ai yanzu wannan katakin da aka jingine duk da burge ka da suka yi da za ka buƙaci su maka wani ba za su iya ba to kaga ba su da amfani to haka su ma munafukai suke ya sabuna kulla sayhatin alaihim kullum tsoransu in suka ji ana shela za a yi zance za a sa laspika a yi magana kullum damuwarsu kar a tona musu asiri wannan kuma shine sifa ta makaryaci da munafiki munafiki da zai shirya munafurci a can ya je wajen waccar ya shirya ya je wajen waccar kawar ke shirya to ke da kawayenki daga kunce da Allah ana da taro za mu yi mitin a gidan wance mu haɗu to munafukar cikinku za ta fara tsoro ta ce ai a zuciyarta karfa ni fa an gano ni za a yi zance na ne karfa za a tona min asiri kar za a yi kaza karka da ka zama munafuki ka zama duk maganar da za ka yi a wajen wasu ba ka tsoron a kira ku taro a ce za a maimaita magana in ba a maimaita ma za ka iya cewa bari in faɗi me aka yi ko me na faɗa ba ka tsoron maganar ka shi yasa addinin shi'a a kullum su ba sa so a karanta littafinsu yanzu kun ga addinin ahalis sunna addinin sunna wanda ya zo ta hanyar annabi sallallahu da sahabbansa mu Allah Allah muke muga an je ana karantarwa Allah ka sa mu ahalis sunna ne ahalis sunna za ga sun ce me yasa ba za a karanta da sahih bukhari ba yanzu rana ba na ga muku ba Allah Allah nake ina ma a ce duk nan gurin kowa ya nemi sahih bukhari ya ji kaset din daga farko har ƙarshe hadisai dubu uku da wani abu a ciki saboda mun yarda da littafin mu in mun ga ana tafsiri daɗi muke ji ana fassara zancen Allah ne in an ɗauko muka sayi muslim dr ahmad ya yi sayi bukhari ya sayi muslim ya yi abu dauda ya yi tirmizi ya yi nasa'i ya yi ibn maja ya yi muwarɗa don mu littafin so muke a karanta amma littafin shi'a alkafi man la yahdurul faqih biharun anwar na majalisi da sauran littafansu mugayen littattafai kun taba ji an ce ana karantar da su saboda abin da ke ciki kare ba zai ci ba haka wasu littattafai na wasu wanda ba ahalus sunna ba su ba za su karantar ba in ka fara karantarwa kuma za ku yi ta rigima in za ku wanda na sun ya fara karantar da wani littafi nasu ya ce tun da kun ki ku fito littafanku kuna ɓoye kayanku ba kwa so a ji saboda ba gaskiya a ciki ya ce bari ya zo yake karantarwa da ya fara karantarwa sai aka yi ta sukansa sai aka ce na farko ba bai iya karantarwa ba ai bai san littafinsu ba to ku kuje ku karantar mana saboda yanzu littafin shi'a za ka ɗauki littafin da za a ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga aljanna ba sai an ƙona gabansa a wutar jahannama tukunna kuma a cikin littafinsu aka ce me yasa sai an kona al'auran annabi sai aka ce saboda annabi ya sadu da ƴaƴan mushrikai guda biyu sune Aisha da Hafsa domin sayyidina Umar gunki ne sayyidina Abubakar ma gunki ne dala wannan wani addini ne to su ya sabuna kullu sayhatin alai kullun za a yi zance suna gadan su za a yi suna tsoro saboda zancensu ba gaskiya ba ne in zancen gaskiya ne suka ke mutane masu ji yanzu kyamarori nawa ne a kaina abinda nake karanta allah allah nake in muka in na duba face dina na ga waɗanda suka yi sharing da wanda suka yi viewing in na ga adadin ya ƙaru daɗi nake ji a ji kowa ya ji ma mai muka fara amma fa akwai addinin da su a ɓoye ma suke yanzu shi a wani lokaci sai sun shiga boyewa ake in za a saka addinin shi sai an ja ka gefe ai ta gaya maka karka yi kaza karka yi kaza to haka yahudanci shi ma yake so mutum ya yi kokari ya rike addinin gaskiya addini ne tsatse addinin da zai kai shi tsira shi sa Allah yake faɗa game da su yace ashihatan alaihim masu tsananin rowa ne su fa idza jaa al khawf daga wani abu na tsoro yazo ra'aitahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yakhsha alaihim al maut daga wani abu na razana yazo ana so ayi magana a kansa za ga sun yi figi-figi da ido kai ka ce wanda ake cire masa ransa ne yake magagen mutuwa saboda matsorata ne ba su da gaskiya karka yadda ce haka ita ce sifarka kullum ka zama kana kwanciyar hankali ya sabu na kullum hatin alayhi humul adu fa hadarhum qatalahumullahu anna yufakun sai Allah ya ce mi وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين Allah subhanahu wataala yake cewa qatalahumullahu anna yufakun Allah ya tsine musu Allah ya tsine musu kaifa yusrafuna anil haqq ta yaya ma za a dawo da su kan gaskiya bayan sun ki gaskiya ba za a iya da- ba za a dawo da su ba tunda ba sa son ta shi yasa Allah yake cewa wa idza qila lahum da za a ce musu ta'alau ku zo yastaghfir lakum rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema muku gafarin zunubin ku amma ba ana nufin ba su tuba ba a'a su tuba sai an- annabi ya nema musu gafara to ba za su tuban ba sai ka ga lawar usahum sun kau da kai ba za su yadda ba wa ra'aitahum yasuddun wa hum mustakbirun za a gansu suna bijirewa alhalin kuma suna masu girman kai su bijire su ki karba yanzu wanda ake so a ba- a masa abin arziki ya ki ya gudu to ya za ka yi da shi to shine sai Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un alaihim استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين يا من ذلك كر ما ka sha wahala da ka nema musu gafara da kar ka nema musu gafara ubangiji ma ba zai gafarta musu ba ya riga ya jima ya ya riga yayi fushi da su kenan tsiyar su tayi yawa har Allah ya rubuta yan wuta ne su to yanzu gafara ba za ta yi musu amfani ba ko ta annabi ne sallallahu alaihi wasallam wannan wajen akwai tashin hankali fa a karatun nan ko ba tashin hankali akwai ta ina wa'annan kan waye nema waye ne aka ce ko ya nema musu gafara ko kare nema musu ba za ta yi amfani ba annabi ko to me yasa wasu suke rudin kansu a yau a ce a ce wai kai abin da kaga dama duk abin da kai akwai wani shehi wannan shehin idan ya ce a gafar shi ma da kansa shehin zai gafarta maka who is he waye shi kuma in dai annabi za a gaya masa haka gafarta maka da za a yi shine ka bi sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi iya ƙoƙari ka nemi in- inda sunna take ka riƙe ta malamanka su zama na sunna ne ba na shirme ba ba wanda za su nuna maka hanyar halaka hanyar bata ba waɗanda za su barka ka yi abin da ka ga dama ba wallahi masoyinka malamin sunna masoyinka shi ne wanda zai ganki da ɗan gyale ya kira ke ce wannan ba sifanki ba ne wannan bai daidai da ke ba wannan ba mutuncinki ba ne ki riƙe ƙimarki shi ne wanda zai ce miki kin ga ƙur'ani shi ne tsira ki kokari kike haddan qur'ani kafin ki mutu a ce ko izu 20 mai kyau kin samu kin fahimta malamin sunna shi ne wanda zai ce maka karka yadda a ce kana ibada duk sanda ka samu matsala wai sai ka buga wa malami waya kana tambayan amsa a'a kai ma je ka makaranta ka yiwo karatu maimakon ka tambaya a tambaye ka mana ba a ce mutum zai zama ya san komai ba duk haduwan malami akwai abin da sai ya tambayi wasu to amma mafi karanci a ce ka samu ilimi mai yawa ka tara wasu abubuwa mai yawa na ilimi kai ba jahili ba ne ko ba a kira ka malami ba amma karka yadda a kira ka jahili haka ahlus sunna suke dora mu malaman mu imamu malik Allah ya masa rahama imamu shafi'i imam ahmad imam abu hanifa imam abi hanifa wa'annan manyan malaman da suka gabata su ne fa manyan ahalus sunna su ne shugabannin namu su ne dai muke karanta littafin su malikun wa shafi'un ko Allah ya musu rahama to Allah ya ce ko ka gafarta musu ko ka nema musu gafara ko ka nema musu Allah ba zai gafarta musu ba haka ma Allah ya faɗa a cikin suratul tauba istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko ko ka nema musu gafara ko karka nema musu gafara kai cewa annabi aka yi ma in tastaghfir lahum 70 marratan lan yaghfir Allah lahum falan yaghfir Allah lahum da dai ka nema musu tuba sau 70 sau 70 wallahi ubangiji ba zai karbi tuban ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya san zai nema sau 70 in ya ƙara sama da 70 za a ne gafarta musu zai nema saboda annabi me damuwansa damuwansa su shirya damuwansa kowa ya shiga aljanna amma ba zai yi ba Allah bai yi alkawarin kowa zai shiga aljanna ba dole akwai yan wuta wallahu la yahdil qawmal fasiqin nan kuma Allah ce inna Allah la yahdil qawmal fasiqin a tauba wallahu la yahdil qawmal fasiqin nan kuma inna Allah la yahdil qawmal fasiqin Allah baya shiryar da mutane fasikai a nan gurin mutum yayi iya kokari dama ɗayan biyu ne kun ga yatsuna guda biyu din nan ko kana nan ne ko kana nan idan kana nan ubangiji ya yadda da kai ya yadda da kai kawai ya yi stam ya ce wani na gafarta masa walai duk abin da za ka aikata lada ma za a baka duk wani abu da za ka yi lada za a baka ko kuskure ne ko sabon Allah ne inda ya riga gafarta maka sai dai ba mu san an gafarta mana ko ba an gafarta mana ba da zamanin manzan Allah ne za mu iya ganewa annabin zai Allah zai gaya masa kuma zai gaya mana kamar yadda aka gaya wa sahabbai radiyallahu anhum wa radu anhu kaga su an gama staff to na biyu nan a yanzu yadda muke idan muka kuskura muka yi abin da muka fusata Allah har aka yi stamp cewa an yi fushi da mu la ilaha illallah wallahi nan kuma ko akaba muke sallah wallahi zunubi ake rubuta mana kamar yadda waɗannan an riga an yi stamp cewa mutanen banza ne yan wuta ne so yanzu babu wata kofa an gama domin Allah baya yadda da kai ya fasa in yi Allah yadda da kai an gama inna Allah la yahdil qawmal fasiqin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce me humul ladina yaquluna هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون wannan ayoyi guda biyu mun faɗi sababin saukarsu a karatunmu na jiya ko a tun farkon bude sura din mun kawo hadisin zaid bin arqam hadisin zaid bin arqam me zaid bin arqam yake cewa yake cewa lamma qala abdullah bin ubay ba mun san kissar ba lokacin da abdullah bin abbas ai abdullah bin ubay ibn salul shugaban munafukai wannan shugaban munafukan an fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aka dan samu wani do za mu sake samun hadisin ma a gaba sosai aka dan samu yar matsala duk da cewa wannan mai maganin yar matsala din hadisin yana da dan rauni a kansa amma dai sun fita wajen gari shi ibn salul sai ya zo yana raɗa wa 'yan madina yana so ya haɗa guri dama munafuki ne kun sani sai ke cewa la tunfiqu alaman inda rasulullahi hatta yanfadu in buka koma madina duk wanda suke wajen annabi kar ku ba su abinci har sai sun watse sannan a gurin kuma faɗa la in raja'na ila almadinati in ku muka koma madina to masu ƙarfi za su masu masu daukaka za su fitar da makaskanta yana nufin su munafikai za su fitar da makaskanta sahabban annabi haka yake nufi Allah ubangiji sai ya dauko ya sauko da wannan ayan yake cewa humul ladina su ne dai waɗannan munafikan almunafiqun su ne da suke cewa la tunfiqu ala ashabi rasulillah la tunfiqu ala man inda rasulillah sahabban annabi kar ku ciyar da su hatta yanfaddu ai hatta yatafarraqu har sai sun watsi su watse su bar gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tactics ne na yahudawa wannan daga cikin tactics na yahudu har yan siyasa nan da kuke gani irin wannan tactics din suke dauka wai suna cewa ka'idan sunanta jawwe kalbak yatba'ak karanka ka hana ka sa ya ji yunwa karka bawa karanka abinci sai ya bi ka ha yanzu karanka idan ka bashi abinci ya ci ya cika cikinka ya cika cikinsa in ya ganka ka zo ina ruwansa da kai ba abin da zai zo ko amma in ya san kai kaɗai kake bashi abinci sai ka hana shi abinci in ya ganka zai zo zai zo gurinka aiko zai taso ya zo yana neman abinci a gurinka to haka suke so wai mu talakawa karnuka ne yan siyasa wannan ka'ida ce suke aiki da ita shine kar mu yadda a sa mu yi kuɗi yanzu arzikin najeriya din nan za a iya sake arzikin kowa ya wadata da shi wutar lantarki ta tsaya to amma in kai ka zama mai arziki gobe in ya zo ina zai baka taliya ka zaɓe shi don taliya shi sa sai a hana mu ana da dama a saki abinci ya yaɗo a ƙasa kowa ya samu in kana da abinci a gidanka kana da abin arziki a gidanka kana da abin da zaka je asibiti asibiti mai kyau ne 'ya'yanka makaranta mai kyau to da Allah gobe in aka zo yin zaɓe dama in za a yi zaɓen da mai ake ruɗin mu ba da kuɗi ba da kuma taliya ko eh to kai kana da kuɗin kana da taliyan a gidanka da haka yanzu sai ka tsaya sai ka zaɓi me sai ka zaɓi wanda ya cancanta amma idan sun haɗa mu kuɗi kuma suka ƙi ba mu haƙƙinmu to nan kuma yanzu a lokacin zaɓe sai su ba mu ɗan abu kaɗan he mu zaɓe su koda ba su cancanta ba to wannan ƙa'ida ce yahudiya ta munafukai suka ce la tunfiqu alaman inda rasulillahi hatta yanfaddu sai Allah ce walillahi khaza'i walillahi khaza'inus samawati wal ard to ai arzikin sama da ƙasar dunna Allah ne duka na ubangiji ne walakin almunafiqina la yafqahun sai dai munafikai ba su da kokolwa wawaye ne ba sa fahimta domin Allah shine mai bada arziki awalan yaro anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun cikin zancen su ya kuluna suna cewa la in raja'na ila almadinati in ko muka koma madina daga wannan fitowar da muka akwai manzon Allah fa a gurin fa suka yi wannan magana suka ce la in raja'na ila almadinati in muka dawo madina la yukhrijanna al'azzu min al'adhal munafikai suka ce za mu fitar da sahabbai wai suna nufin sahabbai sune makaskanta su kuma sune a'azzu sune manya masu daraja sai mun fitar da su sai Allah ya ce walillahi al'izzatu wali rasuli ai izza ta Allah ce kuma ta manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kullum Allah yana ce mukon manzansa walakin almunafiqina la ya'lamun sai dai munafikai ba su san haka ba wannan ya faru ne a wani yaki ghazawatu banil mustaliq ghazawatu banil mustaliq suna nufin an koma daga wannan yakin gazo ta badil mustalik an koma madina za su kori duk muhajirun din nan sai sun kore su akwai hadisin da ya zo amma hadisi ne wanda ingancinsa akwai matsala duk da cewa malaman tafsiri sun karɓe shi suna kawo shi don su fito da tafsirin ayan da kyau zan karanta mana shi shine hadisin jabir dan abdullahi hadisin wa jabir dan abdullahi sai ku rubuta a ƙasa hadisi ne bai inganta ba ko kuma akwai maganganu a cikin ingancin hadisin amma malaman tafsiri sun rike shi hannu bibbiyu suna kawo shi don fassara ayar jabir dan abdullahi ke cewa kunna fi ghazatin mun kasance a wani yaƙi kenan zai tama yaƙin bani mustalik a wani yaƙi fa kasa a rajulun min muhajirina rajulan min ansar sai aka samu rikici tsakanin wani mutum dan madina da wani mutum dan makka aka samu sabani sai dan makka yake cewa ya lal ansar ina yan madina yan uwana da ku kadai nake ji ku zo mu kamar kamar ba wanda nake ji da su sai ku yanzu ba ruwana da yan makkan nan da wani saboda dan makka mutum ɗaya ne ta ba mu kaga wannan an shiga jahiliya an samu matsala kuma akan dan wani abu kankani ne fa ya faru shedan yazo ya sa musu yazo zai saka musu rigima wa qala al muhajirun ai wa qala al muhajiri shi kuma dan madina dan makka da yake da dan samu sabani da wannan dan madina din shi ma ce ya lal muhajirin ina ina muhajirai yan makka yan uwana ku zo ku ban gudunmuwa mu murkushe wannan dan madina kun ga an samu matsala فسمعها رسول الله فسمعها الله رسوله صلى الله sai Allah ya jiyar da manzon Allah annabi yana can gefe amma wannan rigimar nasu su ma suna can gefe sai Allah ya gaya wa annabi cewa ga wasu can suna rigima ga abin da suke fada qala ma hadha annabi ce me haka kuma faqalu suka ce kasa rajulun min al muhajirin rajulan min al ansar an samu dan sabani tsakanin wani dan Madina da kuma dan Makka dan madinan har yazo yana kururuwa yana nuna yan madina su ne kadai kamar suka cancanci ya yaba kungiyarsa ne wannan shi ma ya ce ya yaba yan muhajirun in ba yan muhajirun ba ba mai daraja in ba a kamar da irin haka an samu matsala ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa to me asalin abin da ya hada su aka ce dan musu ne fa karami sai da muke da uha da Allah ku bar wannan abin da kuke yi innaha mumtina wannan dan abu ne kankani kuma har ya saka ku wannan sai Jabir yake cewa wa kanatil ansaru hina qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akthar lokacin da annabi yayi hijira zuwa Madina ai yan Madina su da magarin su aka zo su ne masu yawa ko thumma kasura al-muhajiruna ba'du ya ce sannan sai mutane suka yi ta hijira suka yi ta hijira har muhajirun yawansu su ma ya kai kusan na 'yan ansar ɗin ko ya fiye ɗara kun ga yanzu baƙo zai korewa ɗan gari tunda baƙi 'yan maka kusan yawansu ya kusan kamo 'yan madina ɗin ma to wannan munafukin wannan munafukin abdullahi ibn ubay ibn salul da ya ji wannan maganar eh jabiri ke tawakkan ansar ya ji ana cewa yanzu gashi wayannan yan makkan har sun zo sun kusan fin mu yawa to da wannan ya ji magana shi abdullahi bin ubay ibn salul to ya shi dama munafiki neman kalma ɗaya yake da zai da zai zo ya jefa muku rigima da ya ji haka sai ce da gaske ne yanzu yan makkan nan har sun yi so mu yawa kun ga shege ko yanzu yanzu ko haka ya faɗa da Allah ba zai harzuka mutane ba zai sa 'yan madina su fara ka yanzu an zo an mana mamaya fi kenan ko wanda kuma bako rahama ne duk garin da kaga ya ci gaba to baki sun zo sun cika gurin in dai bakin arziki ne sai dai bakin banza in anguwa baki suka zo barayi ne suka kewaye a tunan kuma matsala ne amma a ce garin ko almajirai sun zo sun cika garin masu karantarwa sun zo sun cika garin har sun a wannan albarka ce ko amerika girma da amerika ta samu ta zama super power ai baki ne suka cika garin duk wani mai kwakwalwa sai a gayyace shi a ce zo a baka abin zama zo a baka takar zaman zama kyauta to sai ce wai da gaske ne yanzu har sun iso mu sai ce wallahi la in raja'ana ila almadina na rantse da Allah in mun koma madina sai mun fitar da waɗannan makaskantan yana nufin sahabban annabi da suka zo daga makka mu maɗaukaka 'yan gari kenan sai mun fidda makaskanta 'yan madina 'yan makka kaga kuma ƙarya yake fa ba yana tare da 'yan madinan ma 'yan madinan ma shi munafiki ne ba irin imanin su yayi ba yana so da ya haɗa guri ne sayyidina umar sai ya ji labarin abin da wannan munafikin ya faɗa sai sai na umar yake cewa da'ani ya rasulallah ya manzan Allah ya faɗi wannan tunda ya faɗi kalmar nan ka kyale ni in filla wuyansa kun san sai na umar shi dan filla wuya ne yanzu nan zai sauke maka yawwa to shi yasa in zaki sa wa danki suna Umar ki shirya ki shirya da kyau in gane ko ki shirya da kyau baya yadda da reni bai yadda da wasa ba sadauki ba ka yadda da reni umaru kenan ko ba ku ji ba to haka yake shi yasa wajen wajen sa suna wajen sa suna wajen saka suna ki tabbata wanda zaki yi wa takwara mutumin kirki ne ki tabbata yana da qualities masu kyau domin larabawa suna fada suna cewa suna yana da kaso mai yawa na wanda aka rada wa sunan duk abin da ka nada na suna yana da kaso mai yawa yanzu idan ka sa wa ɗanka suna misali yanzu mahaifinka mutumin kirki mai juriya mai haƙuri sunansa abubakar sai ka ɗauki suna ka ce to kai sunanka ta kwara ne abubakar yanzu irin abu sheba ɗin nan na duba daga duk ɗabi'unsa irin na mahaifina ne kawai da takwaran mahaifina ne yana da haƙuri abu sheba shi sa hanadi ita ma sunan mahaifiyata ne tana da haƙuri na ga jikoki sun fara magana na ga jikoki sun fara magana idan ka ɗauki yarka ka saka mata suna fairuz kun san fairuz ba wata mawaƙiya ce wala sai ka ga yarka ta ɗauko in an bata labari ke sunanki fairuz waye ne fairuz a ce wata babbar mawaƙiya ce tun daga ranar da ta samu labari sunan takwaran mawaƙiya ce za ta ɗauki abin waƙa tana fara nuna mu kawai ita ma mawaƙiya za ta zama in an ce miji abin nan sunan takwaranki liman ne sai ka ga yaro yana ɗaukan kwaikwayon mai sunansa shi ma yana so ya zama liman to sai na umar ya ce a bar shi zai yanke wuyan wannan munafikin annabi sassan ki ta a'a ka kyale shi kar mutane su je suna labari cewa annabi muhammad yana kashe sahabbansa ka rabu da shi to Allah subhanahu wataala sai saukar da sai saukar da wayannan ayoyi ne ya kulu na yarjana ila almadina suka ce in mun koma madina la yakhrujanna al'azmu min al'azal masu daukaka za su fitar da makaskanta walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakin almunafiqina la ya'lamun Allah da manzo su ne masu izza su ne masu girma ma'ana da mu'mine da suke tattare da su wanda suka bi Allah suka bi manzo na faɗa mana wannan isnadin sa akwai rauni sai dai malaman tafsiri da sauran malamai suna saka shi a cikin sababin nuzul ibn hajar al-asqalani a fatul bari yayi ishara zuwa ga wannan hadisi din yace akwai rauni a kansa lakinnahu mashhurun ma'ruf lada al-mufassirin haka ya fada wasu malaman tafsiri irin su imamu tabari da imamu qurtubi sun saka shi karkashin fassara wannan aya din saboda haka za a iya daukan wannan hadisin da na kawo cewa maudu'i ne na fassara aya din amma kuma karka itikadin cewa ingantacce ne kan wannan ayoyin da suka sauka walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin daukaka kullun ta Allah da manzo da mu'minai ne ba yadda za a yi mu'mini ya bi Allah kuma ya zama makaskanci sai da yin abin Allah ka akwai matsala in dai ka rike Allah za ka samu akwai nutsuwa da kwanciyar hankali shi yasa Allah ya ce man kana yuridu al'izzata fa innal izzata lillahi jami'a in dai kana son ɗaukaka to ka bi Allah kawai fassara wannan ayin kenan in dai kana son kaga kana da mutunci da kima da daraja to ka bi Allah domin Allah ne mai bada ɗaukaka din shi yasa Allah ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Allah shine rabbul izzati ubangijin duk wata ɗaukaka da girma ya zo a hadisi da tamim addari ya kawo annabi yake cewa la yablu ganna hada al'amru ma balaga al-lailu wan nahar wannan musuluncin da kuke gani sai ya game duniyan nan kakaf la yatruku Allahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu tabaaraka wa ta'ala hada ad-din annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan addinin babu wata alƙarya ko jeji face wannan addinin ya isa cikinta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai a cikin hadisin sai annabi yake cewa bi izzi azizin au bi zulli zalilin da izzar mai izza duk wani wanda yake jin wai shi ya isa yana ga zai iya taka addini to addini sai zai taka shi sai kaga addini ya iso wajen wani makaskanci da kake ganin sa can kasa kai ka samu shi ma ya shigo cikin addinin ya karba Allah ya bashi daukaka wa dhullan yudhillu Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa dhullan yudhillu Allah bihi al-kufr sannan musulunci zai zama wani kaskanci ne da zai kaskantar da kafirci wannan shi albani ya ce hadisi ne ingantacce a cikin silsilatul hadisus sahiha so da haka dai abinda nake wannan yake nuni cewa in kana so ka samu girma ka samu daukaka to ka rike wannan addinin hannu bibbiyu da izinin Allah zaka samu daukaka walakin al munafiqina la ya'lamun munafikai kuma suna wannan tsiyar tasu ba tare da sun sani ba sai Allah yake cewa me ya ayyuhallazina amanu
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Allah subhanahu wata'ala a wayannan ayoyi din yana nuna mana an gama yanzu an fada mana sharrin munafukai ko da ayyukansu da sifofinsu wanda duniya suke so ita ce a gabansu to sai aka dawo kan muminai aka ce akwai da kuka imani la tulhikum amwalukum ko wala auladukum an zikrillah kar dukiya da yaya su su su su su halakar da ku daga ambatan Allah subhanahu wataala karta shagaltar da ku ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum la tashghalukum la tashghalkum amwalukum dukiyar ku ta shagaltar da ku neman yaya neman kudi neman kaza a ce ta kawar da kai daga bin Allah daga zikirin Allah daga sallah iqamis sala wa ita'iz zaka karka yadda kasuwarka karka yadda familinka a ce nesantar da kai daga Allah suke a'a wannan fitina ne a gare ka ba alheri bane duk abokin da zai nisantar da kai daga Allah duk kawar da za ta nisantar da ke daga Allah ki raba gari da ita zan ba ku wani satan amsa karatu ne mai girma dole kowa ya kyam kai kyam alarar ma kai ma kai kyam kowa ya tsaya ya nitsu dole ina so zan ba da sekon goma sha biyar ba zan yi magana ba zan yi shiru sekon sha biyar ku? kowa ya tuna kawayensa guda uku kuma ku tuna masu kyamara ku tuna abokananku guda uku wanda ka fi jinsu wanda kuka fi kusa da su zan ba da sakon sha biyar mun gama ko? tayi wa'annan kawaye uku da kika tuna ni ma na cino yanzu abokanai guda uku ya cina guda uku wayannan kawai uku da kika cina da ni abokanai uku da ni cina da kai abokanai uku da ka cina da ku abokanai uku uku da kuka cina don Allah daga shekara daya zuwa yau sai ka cina wani irin canja maka kwakwalwa suka yi daga sharri zuwa alheri sai ka cina sai ka ce ainihin yanzu a shekarar nan da muka yi zamana da suwa ne ya sa na koyi karatu ina ƙaunar malamai ina ƙaunar sunna ina jin aƙidata ta gyaru sallar dare na ta canju ibaduna da fani ne mai zama kaza mai waje kaza da baki na zagi amma yanzu ko a gefe na ji zagi zai shiga tashin hankali da ni ne jin kiɗa amma yanzu sun canja min ra'ayi na gyaru wannan ɗaɗɗanar ɓangaren kenan in haka kika ji waɗannan ƙawayen ƙara miki addininki suka yi to ki riƙe su in kuma ji kika yi ni fa da ko surutu ban iya ba amma yanzu da na daga shekara ɗaya zuwa yanzu da ni da ƙawayen nan bbc london ma in ta zo gurina sai ta yi shiru saboda masifar surutu kin samu matsala ni fa da azumin alamis litinin baya wuce ne amma daga haduwata da suwa ne yayi haka da fa bana yin wata sai na sauke qur'ani amma haduwa na da suwanci na canja da fa mahaifiyata ga yadda nake da ita amma haduwa ta da suwa ne yayi baya in haka ne wayannan ba ba naki bane wallahi ko uwarka ko ubanka ne da irin wannan to mahaifin nan kai kokari a samu canji to na gama da wannan bangaren zan dawo bangare na biyu zan dawo bangare na biyu shin waɗanda kake tare da su ɗin nan da na faɗa kai kake amfanuwa da su ko su suke amfanuwa da kai abin da kake a kai ya ragu ko kuma ya ƙaru in bai ƙaru ba da fatan dai bai ragu ba kuma da fatan naka sun ɗauka kun gane mai nake nufi misali kullum ka saba a wata kana saukan ƙurani sau ɗaya haɗuwanka da ƙawawanci ba abin da ya ta ƙara maki na addininki amma fa bai ragu ba amma kuma ke kuma ta koya daga gurinki yanzu ta zama baiwar Allah mai son ƙur'ani mai son kaza a an ci riba an samu cin riba ko naka bai ƙaru ba inda ka canja wani to mu dawo na uku kuma wannan abokin nawa bai canja ni ba ba abin da ya ƙara min na alheri amma ni kuma na bata shi ya zama mutumin banza wallahi kin shiga uku duk abin da kika koya masa sanadiyansa ne kika koya wa kawa sanadiyan ki ne kawarki ta koyi wani abu na shashanci duk ranar da ta yi wannan shashancin sai an rubuta kamar da ke aka yi duk abin da ke koya mata to haka 'ya'yanka a gida duk abin da ke koya wa 'ya'yanki zagi ne cin mutunci ne wata uwar wata uwar ashar a bakinta duk 'ya'yanta sun dauka ta iya zagin uban 'ya'yan da aka 'ya'yan sun iya zagin uban wasu ma kin kika koya wa 'ya'yan nan yanzu ashar sanadiyanki suka dauka duk ranar da suka yi ashar sai an rubuta miki zunubi duk dan da ka koya wa qur'ani a gidanka ya koyu ya zama na sanadiyanka ne duk sanda ya karanta ƙur'ani kai za a rubuta wa lada sannan a bashi balle ma yaran da basu balagan nan ba a ya zama na sanadiyanki ne ke koya musu tarbiyya da mutuntawa da ibada eh to a jawo da yara jika ya zama na abinda za iya za su ke gani alheri za su ke gani ta tare da kai alheri za su ke gani shekaran jiya na ga wani abu na abun mamaki amma na fassara shi kamar coincidence ne Allahu alam shin coincidence ne ko kuma ubangiji ne sa haka ko coincidence ne Allah ne ya sa ina nufin ko ta tasirantu da ni ne hatta yi haka wancan shekaran ba na yi ta neman kuliyoyi ba ko na kawo kuliyoyin duk su inna suka kwashe min kuliyoyin nan yanzu sai da ya zama na kuliya biyu aka bar min to guda biyu ɗaya ma ta gudu yanzu saura guda ɗaya wannan ɗayar ko motsin mota na ta ji in allah yadda tana kusa da ƙofa ina bude ƙofa duk inda zan yi za ta bi ni sai na je na zauna shekarun je na ga wannan abu da amma na san tana haka kam amma abinda zan faɗa muku ne shekarun je na gani har in nazo nazo na zan ci abinci za a ce ta Allah ita wannan ta dame ka a kore ta na sha a ku gyale min kaya ta tare muke cin abinci zan ci zan dun nama ne zan sa mata ko yau da asuba din nan ina shan wani abu zan fada ba tana gefe na je na zuba mata nata ta lashe na ƙara sawa bayan na gama ta biyo gwangwamin ma to shekarun jiya haka take za ta zo jikina kuma jikin kafa to shekarun jiya na tashi ina rakace alfajir zan shigo masallaci gunda na tsane Allahu akbar wallahi sai ta zo seti na ita ma sai ta kalli alqibla shi yasa nace muku shin ko incidents ne kawai hakan ya faru ne ko kuma dan tana kusa da kai dama tana ganin wata ranka yi sallah ka kalli kaza ka yi kaza dan in ka kwanta yanzu haka da zan sa fulo na kishin gida to ita ma za ta kishin gida ai kun san inda dai kuliya take to sai naga na kalli haka sai naga ta zo ta kalli haka in nayi ruku'i sai naga tana haka ko ko ya take abin da yake nuna muku ƴaƴan ku kar su ga wani abu sai alheri tattare da ku in har dabba in wannan dabban yawan kusanta na da take ne har ta zama tana ɗauka har tana kwatantawa in hakan ne to ina kuma ga dan adam in za ka yi ta yin alheri to hakan za ka yi sharri shi yasa daga yaro ya fito ya yi sharri a waje sai a ce ya uwarsa take in an yi bincike za ta samu uwarsa haka take yaro in ya iya ƙarya da za ka samu uwarsa asalin zuki ta malla take da shi in dai dan haka yake to wani uban haka yake yanzu nan salamu alaikum alaikum salam a gaban yaya fa ina ai bana gari a gaban yaya fa kuma yana gombe ce ai bana gari to kana ina zai ce yanzu haka zan shiga fatakot kenan baka jin karan mota kuma a gaban yaro don allah dan nan ya zai zama idan allah ya zaɓe ka kuma ya baka ya'ya bayan allah in bako ya zo sai ka ce je ka ce ba na nan in yaron arziki ne Allah ya taimake ka sai ya je ce babana ya ce a ce maka baya nan oh shi ya ce maka a ce baya nan eh in abokin arziki ne washe gari in kun hadu sai ce ɗanka ya zo ya gaya min ya ce ka ce masa ya ce min baka nan don ya ji tsoron Allah to wannan ayar za ta jawo hankalinmu ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah dukiyarku da 'ya'yanku kar su watsar da ku su kawar da ku su halakar da ku su shagaltar da ku daga bin Allah to ba 'ya'ya da dukiya ba kawaye da abokanai yanzu influences ɗinsu ya fi na dukiya ya fi na 'ya'ya shi yasa pair group pair group akwai problem group na kawaye mun samu labaru duka marasa daɗi yanzu abin da ya shafi social media har bin mata ake a cikin gida a jawo ki shiga group group da za dora ki hanya ta rashin mutunci hanyar cin mutuncin miji don group din kala kala ne akwai group na za a kware za a koya miki hanyar yadda zaki ke sato kudin mijinki ki zo a hada kungiya akwai group da za a koya miki yadda zaki zo ki zama yar madigo akwai group wanda za a saka ki cikin cultism wanda mun samu mun samu da yawa mun samu labarin ba su da daɗi akwai wani ma malami ne kuma a nan gari wallahi matarsa bai sani ba ƙawaye suna ta zuwa yana ganin mutanen kirki ne ashe sun sa ta a cultism kusan munin abu sai 'ya'yansa ma suka shiga ciki ‘ya'yansan kuma sai ya zama da su aka shirya za su sha jinin ubansu wallahi tallahi na rantse muku da Allah kes ɗin nan ya zo har gabana bawon Allah nan ya zo har gabana kuma da aka fara shan jinin jikinsa sai da wajen wata uku yana jinya amma kasa gane menene sai daga baya aka ce ai harkar rukiya a dawo harkar rukiya a dawo wallahi da aka zo aka fara hada masa irin magungunan ruka ɗin nan don Allah mutumin da zai yi amai bokiti guda da Allah mai amai haka ba za ka irin dan bokitin plastic din nan na roba bai kai babban nan ba amma wala in ya rika amai wallahi sai ya kusan cika shi duk me ya ci duk abincin da zaka ci zai kai zai kai zai kai 1 over 1 over 4 na bokiti haka zai yi tai haka zai yi tai ubangiji ya warkar da shi ƴaƴa addu'a da ta yi yawa jikin ƴaƴan to sai aka fara kona sihirin jikinsu ne sai babban dan ya ce baba jinyar kan nan mama ne ta dora mu a kaifa mu muke shan jinin jikinka kuma kullun dare kana bacci muna zuwa mu hau kogi mu je gurin aljanu mana fa kaman kaman me sunan abun kuma shi yake gamin da bakinsa wallahi tallahi na rantsa muku da Allah haka ne eh to yanzu ai bincike ya ka hau bincike abin da ya ba daɗi to wannan na gaya muku na uku na hudu akwai gurup ɗin da shi kuma za a sake a gurup ɗin za mu miki dukkan dabaran da za ki yi ki kashe mijinki don ki samu gado amma a gadon meye ka san mu ana fa duk fair group ne meye ka san mu kuma wallahi mata ne da irin wannan abu matace shedancin bai kai irin wannan ba sau da wasu lokacin kisan a to asirinsu ya tonu a kama su wasu kuma bayan sun yi kisan a samu ga kisan na kuna ta ji wasu kuma irin auren kiyayya har da grup din su wai auren kiyayya za a baki shawari ba dai auren kiyayya bane daba masa wuka to yadda Allah ya fada la tulkum amwalukum wala auladukum an dhikrillah kar su kawar da ku to kawaye yanzu da group wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun duk wanda yadda abokanai suka hana shi yin aikin alheri wannan asararre ne sai Allah ya mana nasiha wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar wannan ayar tana daga cikin ayar da tafi kowace aya nuna muhimmancin sadaka duk wata aya ni da naga malamai suna analysis bai kai wannan ayar fito da girman sadaka ba amma bari mu fassara ku gani wa an fi kuciyar min ma da zakanakum da daga abinda Allah ya azurta ku min fa min ba duka ba abinda Allah zaka danka danka ke sadaka min qabli an yati ahadakumul maut kafin mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin ku idan mutuwan ta zo tana za ta dauke shi fa ya kura sai ka ji ya ce rabbi ya ubangiji laula akhartani kaɗan ɗaga min ƙafa mana kar a ɗauki raina ila ajalin karib ka bani dan lokaci kankani misali za a dauki ransa da azhar sai ya ce a bashi dama kar a dauka azhar a kai shi magariba daga azhar zuwa magariba awa nawa ne mu ce an yi azhar karfe 1 da rabi 2 da rabi 3 da rabi 4 da rabi 5 da rabi 6 da rabi awa nawa awa biyar ko zai ce a dan bashi lokaci kankani to saboda ya ga ayyukan sharrinsa ne ya ga bai yi abin arziki ba sai ce a bashi lokaci kankani don Allah yanzu aka ce maka idan Allah ya ce maka zai dauki ranka me ka yi Allah ya ce zai dauki ranka me kake so a dauranka a ciki sallah da me sallah da me da karatun qur'ani to amma ku duba shi da yace a jinkirta min kar a dauki raina yanzu fa as-sadaqa zan je nayi sadaka dan a nuna maka girman sadaka bai ce in ka jirkinta min ya ubangiji zan yi azumi ba kenan sadaka ba ta kai azumi ba a wannan ayar bai ce zan yi kiyamun laili ba bai ce zan karanta qur'ani ba bai ce zan yi kaza ba sai ce fa asaddaqa haka malamai suka fassara shi fa asaddaqa na ba na yi sadaka wacce wasu suna cewa fa asaddaqa zan gaskata zan zama mai gaskiya na yi imani da ban yi imani ba fa'ad sadaka ai fa'ata sadaka wa akuna min al'amili na bita'atik zan zama mai aiki da ɗa'arka zan yi sadaka zan zama mai bayarwa to Allah kuma idan mutuwa ta zo baya jinkirtawa hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un in mutuwa ta zo za ce ubangiji a maida mu duniya ba Allah ba zai yi ba zai ce la'alli a'malu salihan in an maida ni zan yi aiki nagari fi ma tarakt na abin da ban yi ba kalla Allah ta ba zai yi ba inna kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha ubangiji baya jinkinta rai in lokacin ta yayi wallahu khabirun bima ta'malun Allah subhanahu wataala mai bada labarin abinda ake aikatawa ne akwai fa'idodi a wannan aya din ayoyin amma za mu yi koda guda biyu ne saboda lokaci yayi Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wannan ayar tana nuna mana kar mutum ya damu da daukakan kudi kar ya damu da daukaka ta familin sa gidansu aini gidanmu kaza ƴaƴana kaza mata komai wannan aikin ka kenan me gida na miji na kaza a a ka damu da addinin ka Allah ya aibata waɗanda dukiyarsu take shagaltar da su daga zikirin Allah duk ɗan da zai hana ki zikirin Allah zai zama babin Allah bane kin samu matsala Allah yake cewa an fi gomi mara zaka nakon min kabli ayyati ahadukum mautu fa yaqulu rabbi alawla aqatani ila ajalin musa ila ajalin qaribin fa asaddaqa akum min salihin wannan yana nuni irshadun min Allah Allah ne yake nuni ga mumini liyakunu ala istidadin lil maut fi kulli waqtin mutun ya zama yana shiri na mutuwa a kowane lokaci sannan fadin Allah madaukin sarki fa asaddaqa akum minas salihin zakara Allah ta'ala al mu'minin bima fil infaqi min al khairi Allah ya nuna musu girman sadaka bi anna alaihim an yukthiru minhu mutun ya yawaita sadaka dai ce fa as-saddaqa wa akun minas salihina wannan ayar take nuna mana duk wanda bai yi aikin kwarai ba a lokacin mutuwansa sai yayi nadama lokacin da za a cire ransa sai ya ce ban yi sadaka kaza ba ina ma a ce nayi kaza ina ma a ce nayi kaza ina ma abin nan da malamai suka hana Allah ya ce kar a yi ina ma ban aikata ba domin sanda za ka mutu sai an nuna maka duk zunubanka sannan sai an nuna maka alkhairinka sai kaga tashin hankali sai a kawo maka sadakan naira ɗari biyu ka ganta ta cika masallacin nan sannan kaga abin da zai tserar da kai yanzu bai fi naira goma ba ne kuma ka mutu ka bar miliyoyi ka ce Allah ko za a mai da ni na yi sadaka Allah ce ba za a mai da kai ba ai ba kai ba da sanda za ka yi kana taɓa aljiyunka amma kana fasawa kai wai ɗan wai kai ɗan a ba da ƙalilan ubangiji ya ba da kathiran ne a ubangiji ba ka yi so ba ka ba da mai yawa ne Allah ya mana jagoranci sai Allah ya kai mu gobe za mu shiga sura ta gaba wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam